أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوة ربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو دايا داري هدو دا أربعين دبيو وان دي دي دي دا تقوص قوة شاء دا شكرة تدبو بيو دا عشرين ميلادية kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurod a cikin birnin kano domin ci gaba da karatun littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashrar na babban malami wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na hudu bayan mukaddima ko wanda shine darasi na hudu a darasin da ya gabata malam ya yi mana bayani a ƙarƙashin fasali na biyu game da sihiri a mahangar alkur'ani da sunna da kuma dalilai da ke nuna cewa akwai aljanu kuma akwai shaidanu lallai kamar yadda mala ya gaya mana alaƙa tsakanin aljanu da bokaye alaƙa ce mai ƙarfi balma kana iya cewa su aljanu da shaidanu ɗin su ne ƙashin baya akan abin da ya shafi sihiri duk lokacin da zaka ji matsalar sihiri to ba zai yiwu ba a yi ta a tattauna ta a fita ba tare da aljanu ko shaidanu sun shigo cikinta ba an samu wasu da suke inkari game da samuwar aljanu to shi ne sa malam ke cewa a ƙarƙashin haka kuma sai suka yi inkarin sihirin ma tunda ba aljanu suka tunda ba su yarda da aljanu ba sai suka ce ba sihiri tunda abubuwa ne mutalazimai matukar za ka yi maganar sihiri sai ka yi maganar aljanu matukar za ka yi maganar aljanu to wani bayani game da bokanci da tsafi zai shigo ciki to sai suka yi inkari shi yasa sai malam ya ƙosar da mu da dalilai cikin alkur'ani da suke bayani game da cewa akwai aljanu kuma shaidanin nan akwai su inda malam ya dinga kawo mana ayoyi ainihin da suke bayani akan aljani wani lokaci akan jam'in aljanu din wani lokaci ai magana akan shaidanu inda malam yake cewa kalmar ita kanta ta aljin a cikin alkur'ani ta zo wurare daban-daban har wajen ashirin da biyu sannan kalmar aljan ita kuma ta zo wurare bakwai a cikin alkur'ani sannan kalmar shaidan ita kuma ta zo sau ainihin wato 68 cikin alkur'ani to kaga waɗannan duk dalilai ne da ke nuna cewa in dai ba kwakwalwar mutum ta samu motsuwa ba ba inda za a yi mutum ya kalli waɗannan ayoyi masu tarin yawa ya cewa ba aljanu ko ba shaidanu sannan mala ya kawo mana hadisai da dama ya kawo hadisai ɗaiɗai har guda goma tilka asharatun kamila ya kawo su guda goma kuma kowanne alhamdulillah za ka ji an yi bayanin ko dai an yi magana aljani a ciki ko an yi magana shaidani a ciki wanda babu bukatar sai mun sake ainihin wato maimaita su to bayan nan sannan sai kuma malam yake cewa akwai dalilai tunda yanzu aljanu ba ƙarya bane akwai su shaidanu ba ƙarya bane lallai akwai shaidanu akwai duniyar shaidanu da aljanu to tun da haka ne to akwai kuma sihiri shi ma akwai shi to sai mala ya ce dalilai da suke tabbatar da cewa akwai sihiri akwai dalilai cikin alkur'ani mun karanta wata aya mai tsawo aya ta ɗari da ɗaya ko da biyu cikin suratul bakara inda mala ya kawo mana ita inda allah ta'ala ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakin na shayatsi na kafaru yu'allimuna nasa sihir a fara daga ita ya yanki hamsin da bakwai da ya karatu so wannan ayar da kake gani bayanin ta to sai ya zama a wato Allah ta'ala yake cewa ala wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman ma'ana su ko kace Yahudawa suna bin ko sun bi ma tatlu shayatin abinda shaydanu suke karantawa ala mulki Sulaiman suna danganta shi zuwa ga mulkin Annabi Sulaiman na abin da ya shafi bokanci ko sihiri da haka su Yahudawa abulif ɗinsu da imaninsu cewa sihiri yana da asali asalin wanda ya fara sihiri ma shine annabi Suleiman da wannan sihirin ya mulki mutane su a yanda suke to shine sai Allah ta'ala yake so ya rusa wannan da kuma maganar da suka yarda da ita ta cewa akwai wasu mala'iku ma su ne su ma suka zo duniya suka ci gaba da koyar da mutane sihiri sai Allah ta'ala ya ce wattabau su sun bi matatulu shayatin abinda ainihin wato shaidanu suke karantawa ala mulki Sulaiman suna danganta shi zuwa ga mulkin annabi Sulaiman Allah ta'ala ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafurta ba walakin na shayatsi na kafaru sai dai shaidanun waɗanda suke sihiri suke yin tsafi da sunan ko da hujja cewa annabi Sulaiman shine wanda yake yin wato a wajensa wato shine mai yin sihiri to sai Allah ta'ala ya ce sihiri kafirci ne annabi Sulaiman kuma bai kafirta ba kaga da wannan malamai suka ce sihiri kafirci ne domin Allah ta'ala ya kore kafirci ga annabi Sulaiman domin an jingina masa tsafi an jingina masa sihiri Allah ta'ala ya ce wa ma kafara Sulaiman lallai annabi Sulaiman da ɗai bai kafirta ba walakin na na kafaru sai dai shaiɗanu su ne waɗanda suka kafirta yu'allimuna nasa sihir dan su suke karantar da mutane sihiri da hujjar su shine wai annabi suna jingina shi zuwa ga annabi Sulaiman to ya tabbata ƙarya ne jingina sihiri zuwa ga annabi Sulaiman annabi Sulaiman bai san sihiri ba bai yi sihiri ba bai yarda da sihiri ba Allah ta'ala ya kore wannan da'awa zuwa ga annabi Sulaiman na fata an gane su ne kawai suka kirkiri sihirin su suke yi Allah ta'ala ya ce wa ma unzila kuma ba a saukar ba alal malakai ne akan wasu mala'iku guda biyu bi babila a wani gari da ake kiransa babila haruta wa marut wai su mala'ikun haruta da marut wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut ba wani abu da Allah ta'ala ya saukar ainihin wato ga wasu mala'iku wai da ake kira haruta da marut bi babila waɗanda wai Allah ta'ala ya saukar da su ya sauke su a garin da ake kira babila wa ma yu'allimani min ahadin ba su karantar da kowa ba sihiri hatta ya ƙula ballantana masu ce inna ma na hannu fitinatun mu fitina ce fala ta kafurkar ka kafurta wai su ba haruta da marut ɗin wai duk wanda za su koya sihiri sai sun ce to ka yi taka tsantsan wannan mu kanmu mun zama fitina a cikin mutane don muna koyar da abin da cutarwa yake baya amfanarwa ka yi hankali don haka wai duk wanda za su koyawa za su gaya masa cewa fa mu fa fitina ne duk wanda ya zo wajen su yake son ya koyi sihiri za su ce masa to sihirin nan ba ga matsayinsa mu kanmu fitina ne fa a cikin jama'a da haka yi hankali kaka koyi kafirci dan kaka koyi sihiri to shine sai Allah ta'ala ce ba a yi su ba ba su koyar da kowa ba dan haka wata kirkira ce wata tatsuniya ce aka kitse ta aka kirkiri mala'ikun aka kirkiri gurin aka kuma ce sun an koyar sun an saukar da su an koya musu sihiri wanda sihirin kuma daga su suka dinga koyar da mutane Allah ta'ala ya ce wa ma yu'allimani min ahadin ba su karantar da wani ba daga cikin mutane hatta ya kula ballantana su ce inna ma na hannu fitnatun kawai mu fitina ce fala takfur karka kafurta fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna min bihi bainal mar'i wa zawji fa yata'allamuna sai su dinga koya su mutane minhuma daga waɗannan wai mala'ikun haruta da marut din fa ya ta'allamu na su mutane sai su dinga zuwa koyan koyo min huma daga waɗannan mala'ikun haruta wa marut ma abinda sihirin da yufarriquna bihi wanda da wannan sihirin za su dinga kokarin rabawa bainal mar'i wa zawjihi tsakanin mutum da matarsa kaga daga nan ka gane ashe akwai sihiru tafriq ko to saboda haka da wannan suke kokarin daga sihirin suke yin suke koyan sihirin da za su yi kokarin raba mutum da matarsa wa mahum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah wa mahum su masu yin sihiri ba su zamanto ba bi darrina masu iya cutarwa bihi da wannan sihirin illa min ahadin ga wani illa bi idinillahi sai da izinin Allah in an samu masu yin sihirin ma waɗanda suka koyi sihirin suna yi Allah ta'ala ya ce to ba za su iya cutar da kowa ba shi sihirin a karan kansa bai da tasiri na ya cutar da wanda aka yi wa sihirin sai da izinin Allah idan Allah ta'ala ya ga dama bisa ƙudurarsa da hikimarsa to yakan iya sa a yi sihiri kuma ya sanya tasiri wa sihirin wanda za zai tasiri wato sihirin zai cutar da wanda aka yi wa sihirin amma fa da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yata'allamuna suna koyan ma yadurruhum abinda zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba wannan yana nuna maka ba ta inda sihiri zai zama mai amfani sihiri cutarwa yake baya amfanarwa walaƙad alimu kuma haƙiƙa su masu koyon sihiri sun sani lamanishtarahu abinda suke musanyansa suke zuwa su ba da kuɗi a basu na sihiri ɗin ko walaƙad alimu su waɗanda suke zuwa wajen bokaye wajen matsafa masu sihiri sun sani lamanishtarahu duk wanda ishtarahu ya yi musanye ya ba da kuɗi aka yi masa sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a lahira duk wanda ya je wajen boka aka yi masa sihiri akan ainihin wato a kashe wane ko a haukata wane ko a sanya a cutar da wane da dukkan nau'o'in sihiri to ya sani lamanishtarahu duk wanda ya siyi sihiri da kudinsa ya je ko aka koya masa sihiri ko kuma ya je ya bada kudi aka yi sihiri yasa aka yi sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a lahira wala bi isa ma sharau bihi anfusahum tir Allah wadaran abin da suke siya wa kawunan su laukanu ya alamuna da sun sani to kaga wannan ayar in ka bibi kalmomin cikinta suna tabbatar da cewa akwai sihiri kawai abinda Allah ya kore a nan shine jingina sihirin zuwa ga annabi Sulaiman da jingina sihiri zuwa ga wasu mala'iku Haruta wa Marut to wannan su Allah ya kore ba wai sihirin Allah ya kore ba shi yasa karshe karshen ayar zaka ga Allah ta'ala ya tabbatar da cewa akwai sihirin kawai inda aka danganta sihirin wanda da shi aka fake to anan Allah ta'ala ya rusa nan yace Allah ta'ala bai sanya wato ya rushe cewa Annabi Sulaiman ba shi bane ya koyar da sihiri ba shi da alaka da sihiri haka waɗannan mala'ikun da ake jingina su Allah bai saukar da su ba ko kuma Allah bai saukar musu da wani sihiri ba ko kana iya cewa wa ma unzila alal malakaini bi babila wa bi babila haka abinda ake cewa Allah ya saukar ga wasu mala'iku a garin babila da ake kira haruta wa marut su ma Allah bai saukar da su ba to kaga ballantana kuma wato in sun yi sihirin su ce su fitina ne ko in za su koyi da sihirin su ce su fitina ne ballantana daga nan ma a ce an koyi sihirin daga wajen su irin sihirin da zai raba tsakanin mutum da matarsa ballantana kuma a ce in an yi sihirin zai cutar duk ba a yi su ba na fata an gane to kaga wannan ayar ka fahimce ta wato gudan dalili ne na nuna cewa lalle akwai sihiri aya ta biyu wa qala musa annabi musa yace ataquluna lil haqqi lamma ja'akum annabi musa yake gaya wa mutanen fir'auna ataquluna lil haqq yanzu gaskiya kuke cewa sihiri lamma ja'akum lokacin da ta zo muku a sihirun haza yanzu gaskiyar wannan gaskiyar ita ce sihiri wala yuflihu sahirun to ku sani masu yin sihiri ba za su taba nasara ba masu sihiri ba za su taba yin nasara ba yanzu in zo muku da hujjoji bayyanannu daga Allah in zo muku da gaskiya amma ku kalli gaskiyar ku jingina ta zuwa ga sihiri yanzu sihiri yayi kama da irin abin da na zo da shi a sihirun haza yanzu wannan gaskiya ce sihiri abu Allah a daina bautar wani Allah sai ya zama sihiri to ku sani wala yuflihul sahirun masu yin sihiri ba za su taba yin nasara ba ba za su taba rabauta ba to kaga in ka duba nan qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihirun hadha wala yuflihul sahirun wannan kaga qadiya ce wadda take ta faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna da Sahara wannan bokayen da fir'auna ya gayyato da haka kaga kenan abinda annabi Musa ya zo da shi na mu'ujizozi sun dauka sihiri ne sun dauka rufa ida ne shi yasa shi kansa fir'auna aka zuga shi ya ɗebo bokaye aka ce to ai wannan abin da annabi Musa yake wannan abin da Musa yake ba wani abu bane face sihiri ne kuma sihirin ma irin na takhyil sihiri na rufa ido wanda kawai za a jefar da igiya ko a jefar da wani abu kaga ta zama wani abu daban to shine annabi Musa ce yanzu mu'jizar da nazo muku da ita dan ta karfafe ni ta wato ƙara muku imani cewa ni manzo ne daga ubangijinku kuma sai ku jingina ta zuwa ga sihiri to ina son ku sani mai sihiri ba zai taɓa cin nasara ba aya ta uku falamma ja as-saharatu yayin da masu sihiri sun zo kenan an zo za a yi muƙabala tsakanin annabi Musa da sahara falamma ja'ahu Musa falamma ja'ahum Musa falamma ja'a as-saharatu ko falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun wasu nasu ba haka aka rubuta ba kenan to akwai wannan ayar ni a nawa wannan ayar ta biyu ce ku a naku ya kawo ya ni ma kaga da yace falamma jaa as-saharatu qala lahum musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi as-sihr inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu 'amala al-mufsidin wa yuhiqqu allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun falamma jaa as-sahara yanzu an ce wa fir'auna ya gayyato ɗan matsafa ya gayyato bokaye kuma ya gayyato su falamma jaa as-sahara yayin da bokayen suka zo ƙala lahum musa sai annabi musa ya ce da su alƙu ma antum mulkun to ku jefar da duk abin da kuke ganin za ku jefar falamma alƙau yayin da suka jefar da abin da za su jefar na sihirce sihircensu wannan ya jefar ƙila ta zama kura wannan ya jefar ta zama zaki wannan ya jefar ta zama maciji kowa annabi Musa ya ce jefa abin da zai jefa na dabarunsa da sihirce sihircensa falan ma alƙau yayin da suka jefa kowa ya jefa nasa ƙala Musa ma ji itun bihi sihir annabi Musa ya ce duk wannan abin da kuka zo da shi tsafi sihiri ne inna Allah kuma tabbas ubangiji sai ya fudulu duk sai ya rusa shi zai lalatar da shi ubangiji ta'ala duk zai lalata wannan sihirin nako sihiri kuka zo da shi ni ko na ba sihiri bane inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin lalle Allah madaukakin sarki baya gyara aikin mabarnata Allah baya taba shiga cikin al'amarin aikin mabarnaci ballantana ya gyara shi wa yuhiqqu Allahu al-haqqa Allah ta'ala yana tabbatar da gaskiya ne bi kalimatihi da kalma da kalmomin sa walau kari al-mujrimuna koda masu laifi kafirai sun ba sa so to kaga falamma ja'a sahara yanzu kenan akwai bokaye an gane can annabi Musa ya zo da gaskiya sun ce mai sihiri kaga kenan su sun san cewa akwai sihiri annabi Musa kuma bai kore ba ya ce wala yuflihu sahirun ina fata an gane anan kuma falan ma ja as-sahara yayin da yan sihirin suka zo kenan akwai sahara din kenan da suka zo annabi Musa ya ce ya ce da su ku jefa duk abin da za ku jefa na sihiri duk da suka sassaki abubuwan da suka saki sai annabi Musa ya ce duk abin nan da kuka jefa sihiri ne duk abin nan da kuka zo da shi sihiri ne kuma Allah ta'ala duk sai ya lalata shi kaga wannan ayar ita ma tana nuna cewa akwai me aya ta uku fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai tsoro ya shiga cikin zuciyar annabi Musa kulna la takhaf saboda sun zo sun jefar wannan ya jefar kaza wannan ya jefa kaza ya nasa sihirin ya zama kaza kowa da irin sihirinsa da ya zo kowa ya zo da irin nasa sihirin kamar yadda Allah ta'ala wani gurin ya ce wa ja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri ba dan kankari ba fa sun zo da sihiri mai girma in ji Allah ta'ala wa ja'u bi sihirin azim to shi sa da suka yi wannan annabi Musa ya tsorata fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai wani nau'i na tsoro ya shiga cikin zuciyar Musa sai annabi Musa ya tsorata kulna Allah ta'ala ya ce muka ce masa la takhaf kar ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne madaukaki wa alƙe ma fi yaminik kai ma jefar da abin da ke hannunka na sanda talqaf ma sana'u duk za ta haɗi ɗaya abin da suka yi duk macijan nasu da suka yi da kaza duk da suka yi kawai kuma gashi an an taru tunda ka san debate dama an tara mutane mutane fir'auna duk ya gayyato za a kura Musa alaihi salam annabi Musa shi shi kadai sai dan uwansa Harun ga kuma duk gaba ɗaya mutane an gayyato su annabi musa abin da yake yi sihiri ne to ba da a gayyato 'yan sihiri 'yan uwansa su zo su ƙure shi da aka aka zo fadar fir'aun a nan aka yi abubuwa ɗin Allah ta'ala ya ce wa alƙi ma fi yaminik jefar da abin da ke hannunka talqaf ma sana'u za ka ga hukuncin Allah za ka ga ikon Allah zai haɗiɗiye abin da ka jefar din zai haɗiɗiye abin da suka aikata inna ma sana'u kaidu sahir abin duk da suka aikata ba wani abu ne makirci ne irin na boka sai ka ɗauka gaske ne domin an ce wannan sihiru takhayil ne dama ana kiransa sihiru takhayil za mu karanta shi a can gaba wala yuflihu sahiru haythu ata dan sihiri ko boka ba zai taba nasara ba duk ta inda yazo na fata an gane aya ta biyar wa auhayna ila Musa Allah ta'ala ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa an alqi asaka muka ce ka jefar da sandanka kai ma ba kowa ya zo ya jefar da kaza tasa ta zama kaza ba to kai ma jefar da sandanka fa'iza hiya yana jefar da ita sai ga ita sandan tasa talƙafu ma ya afikun tana haɗiɗiye abin da suka yi na ƙarya fawaƙa alhaƙu sai gaskiya ta tabbata wa batsala ma kanu ya amaluna abin da suka kasance suna aikatawa duk ya ɓaci fagulibu hunalika nan take aka rinjaye su aka rinjaye su hujjojin annabi Musa ya zo da su suka yi rinjaye wanƙala Musa gire na suka juya suna ƙasƙantattu kowa ya koma gwiwarsa a sake suna ganin saboda fir'auna ya yi musu alƙawarin mukamai ya musu alƙawarin kuɗaɗe ya musu alƙawarin inna da lala ajaran in kunna na hannun galibin ƙala na'am wa innakum laminal muqarrabin an ce ma za a ba su za su zamanto makusanta wa'inda za su dinga ba shi shawara to sai kuma gashi an zo wankin hula ya kai su dare don haka annabi Musa sai Allah ta'ala ya ɗaukaka shi kamar yadda ya ce innaka anta la'ala da haka fagulibu hunalika nan take aka rinjaye su aka fi ƙarfinsu wanƙalabu sagirina suka juya suna ƙasƙantattu gwiwarsu a sace wa ulkiyar saharatu sajidin sai 'yan sihirin nan kawai sai suka faɗi suka yi sujada alu amanna bi rabbil alamin suka ce kai mu ma fa mun mika wuya mun yi imani da ubangijin talikai rabbi musa wa harun Ubangijin annabi Musa da Harun. Ina fatan gane. Aya ta shida, Ƙul a'udhu bi rabbil falak. Ka ce, Ina neman tsari, bi rabbil falak daga da Ubangijin, wato daga Ubangijin alfalak safiya ko wayewar gari. Ina fatan gane. ka ce ina neman tsarin Allah Ubangijin safiya min sharri ma khalaq daga sharrin dukkan abin da ya halitta wa min sharri ghasikin idha waqab kuma ina neman tsari daga Allah madaukakin sarki daga sharrin dare idan yayi duhu wa min sharri naffathati fil uqad kuma ina neman tsarin Allah ya tsare ni daga sharrin masu tofi a cikin kulle-kulle suwaye masu tofi a cikin kulle-kulle a sahara bokaye ne na fatan gane wa min sharri hasidin idza hasad sannan ina neman tsarin kaya Allah daga sharrin mai hasada idan yayi hasada da haka wannan ita ma surar tana bayani akan akwai sihiri sihiri gaskiya ne kuma yana da tasiri amma da izinin Allah alal qurtubi imam al-qurtubi yace wa min sharrin naffasati fil uqad يعني الساحرات اللاتي ينفثن في العقد في عقد الخيط حين يرقين بها امام القرطبي yake cewa wa min sharri nafathati fil uqad yani abinda ake nufi as-sahirat masihirta mata bokaye mata allati wa'anda ko alla'i waɗanda yanfusna fi uqadil khayt suke yin tofi a cikin kullin zare ko kullin tsumma an samu wani dan tsumma haka sai a yi surkulle a kira sunan aljanu a yi duk abin da za a yi na kiraye-kiraye sai a tofa sai a kulle ina fata an gane to Allah maɗaukakin sarki ya ce ka nemi tsarin Allah daga sharrin bokaye waɗanda suke sihiri hina yarqina fi biha lokacin da suke yin tofi na surkulle biha wato da wannan ainihin wato zaran ko tsummokaran tafsirul qurtubi ka duba mujalladi na 20 shafi na 257 alal hafiz ibn kathirin alhafiz ibn kathir rahimahullah ya ce wa min sharrin nafathati fil uqad qala mujahid ya ce mujahid wa ikirima wal hasan wa qatada wa dhahak waɗannan manya-manyan tabi'ai ne ya ce da mujahid da ikirima da alhassan da qatada da dhahak duk waɗannan sun ce ya'ani abinda ake nufi da annafasat ya'ani as-sawahir ana nufin bokaye as-sawahir bokaye ka duba ibn kathir mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da saba'in da uku ƙala ibn jarir ɗabari imamul mufassirin ibn jarir ɗabari yake cewa ai wa min sharri sawahirin la'i yanfusna fi uqadil khaydi hina yarqina alaiha ma'anar wa min sharrin naffasati fil uqad ma'ana wa min sharri sawahir daga sharrin bokaye mata alla'i waɗanda yamfusna suke yin tofi fi uqadil khayt a cikin kulli na zare hina yarqina alaiha lokacin da suke yin tofi akai kaga duk wa'annan manyan malaman tafsirin sun ce annafasat ana nufin bokaye mata da kaga wa'annan sun tabbatar da cewa akwai ainihin wato matsafa ko masihirta qala al-qasimi al-qasimi yake fada wa bihi qala ahlut ta'wil yake cewa wannan fassarorin da kaji to da wannan fassarar malaman tafsiri suke fassara wannan aya ka koma cikin tafsirin al-qasimi mujalladi na goma shafi na 302 za ka ga wannan magana والآيات في ذكر السحر والسحرة كثيرة مشهورة ما ليش آيوين da suke bayani game da sihiri da kuma bokaye ayoyi ne masu yawa kuma shahararru ne inda mallahu adna ma'arifatin bidinil islam ga duk wanda yake da mafi kankantar ilimin addinin musulunci ba sai kai karatu mai tarin yawa ba duk wanda yake da dan kankanin ilimin addinin musulunci zai gano cewa lalle bokaye da kuma sihiri gaskiya ne akwai shi faniyan aladillatu minas sunna yanzu duk waɗannan ayoyin an yi maganar akan tabbatar da samuwar bokaye da kuma sihiri a cikinsu to za kuma mu ji hadisai mala yake cewa al'adillatu minas sunna dalilai daga sunna an aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga uwar muminai aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce sahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tsafi min bani zuraiƙin shi wannan mutum da yi wa manzan Allah tsafi ɗan ƙabilar bani zuraik ne yuqalu lahu ana ce masa labidu bin al'asam al-yahudi ba yahudi ne ana kiransa labid bin al'asam wannan ba yahudan shi ne wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sihiri حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل شيء وفهمتوا أن حديث ده كو har aka wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamto yana riyawa ana masa khayal sai ya dinga jin kamar ya fa'alu shay kamar yana aikata wani abu wa ma fa'alahu kuma bai aikata ba na fata an gane kaga kan kat kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi karan kansa an yi masa sihiri wanda ya yi sihirin labit bin al'asam kamar yadda za mu ji kisar insha Allah kuma sihirin duk da cewa bai yi tasiri kamar yadda su waɗanda suka shirya sihirin suka so yi tasiri ba domin kamar yadda za mu karanta sihirin an yi shi ne don a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ne na kisa amma Allah ta'ala ya sassauta tasirin sihirin sai ya takaitu iya yanda kaji an faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga jin kamar yayi abu kuma bai ba an fahimta za mu ji me ake nufi da wannan gabar hatta idza kada za ta yaumin aw za ta lailatin ana nan a wata a wata rana ko wani dare wa huwa indi na Aisha tace yana waje na lakinnahu da'a wa da'a sai dai yana addu'a addu'a yake ta yi shi ma yana jin cewa wasu abubuwa suna faruwa da shi saboda haka dage yake ta yin addu'a addu'a yake ta yi sun makala sannan sai manzo Allah ya ce mata ya Aisha ya ke Aisha to a sha'arci anna Allah aftani bi mastabtaituhu bihi shin ko kin san cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi min bayanin abin da na yi masa tambaya na yi masa fatawa da shi wannan abin da yake faruwa na yi wa Allah tambaya na yi masa fatawa me yake faruwa to sai ce ko kin san cewa Allah ta'ala ya bani amsar fatawa da na nema a wajensa a tani rajulani yanda abin ya faru shine wasu mutane guda biyu ne suka zo min mala'iku ne amma sai suka zo a siffar mutane faqa'ada ahaduhuma inda ra'si ɗaya daga cikin mutanen sai ya zauna a daidai kaina wal akhar inda rijili ɗaya kuma sai ya je daidai kafata sai ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance ɗaya daga cikin su ya tsaya a daidai kansa ɗaya ya je daidai kafarsa sai ya zauna faqala ahaduhuma ni shi dai manzo Allah yana kwance faqala ahaduhuma li sahibi sai ɗaya ya ce wa dan uwansa ma waja'ur rajul wannan bawan Allah wai me yake damun sa ne wace irin cuta ce take damun wannan bawan Allah shine ma waja'ur rajul qal sai ɗayan sai ce madubu sihiri aka yi masa qal sai shi mai tambaya kuma tambayar ɗayan sai ce man dabbahu waye masa sihirin qal sai shi ɗayan ya bada amsa ce labid ibn al-a'sam wani ne da ake ce masa labid ibn al-a'sam qal sai kuma tambaya fi ayyi shay'in to a wani abu yayi masa sihirin da me da me ya hada wajen yin sihirin qal sai ya ce fi mishdin wa mushadatin fi mishdin wato a cikin kum na taja kai wa mushadatin da kuma gutsatsarin gashin da kum din yake fadowa da su kaji fa kuma za ka ji wadda aka hada bakin da ita shi sa aka ce dole bayan kana addu'a da komai kana kula kuma da waɗanda suke shiga da fita gidanka yarinya ce aka hada baki da ita wadda take shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta san samu waɗannan abubuwa da me aka yi masa sihiri ka duba fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma har dan an ce sihiri ai ba ba ba abun a musanta bane kuma kar ka dauka cewa ai kai kana kana kana kana kaza kana bin Allah kana kaza jarabawa ce shi yasa aka kawo azkar da da ainihin wato wato kariya aka ce mutane su dinga yawan yi saboda kada ka rena matsayinka kar ka ga kamar ba ruwan kowa da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaji abin da yake faruwa da haka suka ci gaba da tattaunawa waye ya masa sihiri aka ce labidu bin al-asam awan awan da me aka hada wajen yin sihirin qala sai ce fi mishdin wa mushaqatin wato an hada ne da gutsatsarin gashin kansa da kum dinsa wa juffi dal'i nakhlatin zakarin da kuma wato juffi dal'in wato hudar dabino can sama akwai wani dan aba sama ana kiransa dan balle shine juffin ya ce wa juffi ɗal'in da ɗan ɓalle na huda ta nakalatin dabino kuma dabinon zakarin namiji irin da yadda sihiri masu sihiri a ce sai an samo kaza da kaza sai kai ta mamakin abubuwan yadda suke to kaji da wannan aka hada aka hada da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa sihiri qal sai shi mai tambaya sake tambayar wato dan uwansa sai ce wa aina huwa to a ina aka sa wannan sihirin qal sai ce fi bi'ir zirwan a wata rijiya da ake kiranta bi'ir zirwan a can aka je aka daga aka danne sihirin da aka yi to wannan kamar a cikin mafarki kamar ido biyu haka aka zo annabi yana kwance ɗaya yana kansa ɗaya yana daidai kafasa suka yi wannan tattaunawar kamar an ba annabi sallallahu alaihi wasallam amsar abin da ke damunsa yanzu ya gano yanayin da ya shiga ciki ashe sihiri aka yi masa waye masa sihirin an gaya masa da me aka yi sihirin an faɗa a ina aka binne sihirin da an bayani to kuma dama da an samu wannan sihiri ya ɓaci an fahimta shi yasa za ga sihiri daga cikin hanyoyi in an san inda aka je aka binne shi to sai a je a tone in an tone ko a kone shi ko kuma a binne shi kamar yadda za mu ji shi ma a sauran ruwa yawan wasu sun ce sihirin da aka ɗauko shi ƙona shi aka yi wasu sun ce binnewa aka yi fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana jin wannan an ba shi amsar abin da ke damunsa da haka sai ya tafi wajen wannan rijiyar fi unasin ko fi nasin min ashabi a cikin tawaga ko mutane daga cikin sabansa sai ya ce a raka shi suka tafi faja'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wannan bi'ir zirwan din faqala ya Aisha sai manzan Allah yake cewa yake Aisha ka anna ma'aha nuqa'atu hinna wallahi aisha da na leƙa ruwa- ruwan rijiyar ka anna ma'aha kai ka ce ruwan rijiyar wato nuqa'atu hinna kamar an kwaɓa lalle ko kuma kamar an jiƙa lalle ruwan lalle in an jiƙa shi me yake yi kaga zai canza kala to haka ruwan rijiyar saboda bala'i ala ka annaha nuqa'atu hinna kamar an jiƙa lalle wa ka anna ru'usa nakhliha kuma da na kalli ƴaƴan dabinan wannan ƴaƴan dabinan to ka anna ru'usa nakhliha kamar ru'usa nakhliha ru'usa shayatin kai ka ce wato ƴaƴan dabinan kaman kan shedanu wasu sun ce kamar kan aljanu ake nufi wasu kuma suka ce a shayatin yana zuwa da ma'anar maciji kan wato eh, eh, nakhalu- a wannan nakhala din ita dabinan to ‘ya'yanta kaman kan ainihin wato maciji wasu kuma suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yana shabbaha munin ‘ya'yan bishiyar munin ‘ya'yan bishiyar ƙultu sai na ce ya rasulallah na na aisha kenan an dawo take cewa ƙultu sai na ce masa ya rasulallah a falas takhrajtahu ya ma'aikin Allah wannan mutumin ba za ka fito da shi ba tun da dai an gano cewa shi ya yi wannan abin me zai hana ka tono shi a fito da shi a yi mahukuncin da ya dace da shi ƙal sai manzo Allah ce kad afanin lahu ni dai Allah ya bani lafiya sai ya karata ni dai tun da alhamdulillah Allah ya bani lafiya fakarihtu yanzu ba na son an uthira alan nasu fihi sharran in tayar da wani abu wanda zai zama sharri a cikin mutane game da shi domin ba yahude ne kila a ce a jiya kaza a taso abu ya zama rigima yake cewa fakarihitu an uthira alan nasi fihi sharran sai nake tsoron ko nake kin in motsar da wani sharri ga mutane a kansa fa amara biha kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aka tafi da wannan tsafin da aka yi fa dufinat aka je aka binne wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi mujalladi na goma shafi na 222 ka duba fatihul bari haka imam muslim a cikin mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari da saba'in da hudu ga sharhin nawawi fi kitabi salam babu sihir in ka duba za ga wannan hadithin mufuradatul hadith to ɗaiɗaikun kalmomin da suka zo cikin wannan hadithin maɗububun ai matsorun ai kaga a cikin hadithin an ce me ya samu wannan bawan Allah sai shi ɗayan daga cikin mala'ikun sai yake cewa madububun ko ai bi ma'ana mashurun sihiri aka yi masa man ɗabbahu ai man saharahu waye masa sihiri shine man ɗabbahu almushaɗatu shine ash-sha'ru almutasaqitu min ar-ra'si wal lihyati hina tarji lahi eh, hina tarji lahima duk kowa haka ya rubuta masa maga ba irin na bane naka hina tarjilihima haka shine daidai Eh, sai a gyara tarjilihima eh, ni na akwai dan kuskure a ciki don mai irin nawa sai ya gyara Mm. hina tarjilihima a haɗe suke sai aka raba sai ce tarjilihima a tarjilihima shine daidai hina tarjilihima tarjil tarjil na tajewa tarjil tajewa kenan an bayyanta ash-sha'ru abin da ake nufi da mushada ash-sha'ru gashi al-mutasaqitu wanda yake faffadowa minar ra'asi daga kai wallihiya da gemu hina tarjilihima lokacin taje su lokacin da mutum zai taje kansa ko gemunsa zai ga dan wasu 'yan guntayen gashi haka suna dan zuzzubowa to ire-iren su aka yi amfani da su aka ɗauka juffu dal'in nakhal juffu dal'i nakhlatin abinda ake nufi da juffu dal'i nakhla aljuffu huwa algisha shine dan wani rufi allazi yakunu ala tal wanda yake kasancewa a saman hudar dibino wani dan abu ne da yake dan kamar bawo ne ko wata yar fata da take lullube hudar dabino to ita aka ɗayo ita ce jil ɗan ɓalle to da ita aka zo aka haɗa a ɗal'u huwa ma ya ɗulu'u minan nakal shi ne abin da yake hudowa ainihin wato a kan dabino sun mai yasiru samaran wanda shi kuma yake kasancewa ya zama 'ya'yan dabino ɗin idan kanar unsa in mace ce an fahimta in kuma namiji ne iya wannan hudar to shi sai dai a ɗebo shi shi kuma a zo a yi wannan macen barbara da shi ita kuma sai ta yaya wa idza kana dhakaran lam yasir samaran idan ko wannan dabinan da yayi huda namiji ne to shi kuma baya zama baya yaya duk inda kaga dabino yayi yaya to mace ce na ba ta kaji wani iko na Allah bal yu'kalu dariyan yace a shi wannan dan ballan ko wannan dal din hudar ana cin ta danya ita kadai kawai mutum za ga masu wanda suka saba suna ci wa yutraku ala nakal akan kuma batta akan wannan bishiyar dabino ayyaman ma'lumatan wasu kwanaki sanannu hatta ya sira fi shay'un abyad har a samu wani dan farfarin abu ya kasance tare da wannan hudar mithlad daqi kamar gari haka wala ra'ihatun yana da ainihin kamshi zakiya mai daɗi fayulaqahu bihil unsa sai ai kililin macen da shi ina fata an gane fayulaqahu bihil unsa sai ai kililin macen ma'ana sai ai wa macen barbara da shi in ka je ka samu masu abin da ya shafi abin nan wato wato wato noman dabino da sauransu zaka samu irin wannan bayanin to da wannan aka hada nuqa'atul hinna hamra mithla usaratil hinna ma'ana ruwan rijiyar yayi jajawur kamar ainihin wato usaratil hinna ruwan lalle idza wudi'at fihi al-ma' idan an zuba ruwa a kan lalle ya yi ja ɗin nan to haka ruwan rijiyar ya rini ya yi ja ka anna ru'usa na khaliha ru'usu shayatin kai ka ce ‘ya'yan kan wannan dabinan kamar kan shaidanu ai annaha mustadikka nan shi ma sai kun gyara mustadikka a haɗe yake wannan gaf ɗin babu shi wanda yake da irin nawa zai ga an raba tsakanin mustadiqa to wannan mustawun din a haɗe take da dalil din mustadiqa ka annaha mustadiqatun ka ru'usul hayya ai annaha mustadiqatun ma'ana su ƴaƴan ƴan ƙanana ne shine mustadiqa ƴan ƙanana ne ka ru'usul hayya kaman kan maciji walhayyatu yuqalu laha shaytan kuma dama macijiya maciji shi ma ana ce masa shaytan dal'uha ka annahu ru'usu shayatin an fahimta dal'uha ka annahu ru'usu shayatin to dama shi ma maciji daga cikin sunansa akan kira shi shaytan wa qil wani kaulin kuma suka ce arada annaha sayyi'atul manzar annabi yana so yayi bayanin cewa tana da mummunan gani wato ba ta da kyan gani shine wato ƴaƴan ba su da kyan gani shine sayyi'atul manzar ƙabihatul ashkal mai mummunan kama kamannin 'ya'yan dabinan ma ba su da kyau to da su aka wannan dabinan aka ji aka ɗauka aka yi haɗa-haɗan da aka yi ma'anar hadith ma'anar wannan hadithi al-yahud la'anahumullah yahudawa Allah ya tsine musu albarka ittafaqu su ne suka haɗu ma'a labid bin al-a'sam tare da labid dan a'sam wa huwa min asharil yahud shine mafi kwarewa wajen sihiri a cikin yahudawa a wannan lokacin ma'ana sai da aka nemi kwararren boka aka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ake so a halaka an ya fa'ala sihiran li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana aka nemo shi yayi sihiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'tuhu thalathata dananir dinare uku aka bashi yayi wannan danyen aikin wannan aika-aikar dinare uku aka yi alkawarin za a bashi dinare uku su ma bokayen na yanzu za ga yawanci ya kashe mutum amma abin da aka bayi sai kai mamakin yanda ya karfin hali har yayi sihirin da sihirin yayi ajalin wani saboda dan wannan abin da aka bashi ko ya yi sihirin da ya haukata wani amma dan tamanin da aka bashi yayi wannan danyen aikin sai ga bai ta kara karya ya yi sihiri ya raba mutum da matarsa amma sai ga dan abin da aka bashi shi ma dan samanan kalilan to kaji wannan duk wannan iskancin da wannan ba yahudan yayi dinare uku aka bashi wa fi'ilan qama zalika shaqi nan take wannan tababbe matsiyacin ya tashi bi amali sihir wajen yin wannan sihirin ala sha'aratin wato yayi sihirin ne akan wasu wato gashi min sha'arin nabi sallallahu alaihi wasallam daga gashin annabi sallallahu alaihi wasallam qila innahu hasala alaiha to kila wani ya ce to ya aka yi ya samu gashin annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai ba musulmi ba ne ballantana a ce suna hulɗa da annabi yana zuwa wajen annabi suna zama da annabi sallallahu ba yahude ne kuma a yahudawan ma mutsiyacin ba yahude kuma a mutsiyatan ma cikin waɗanda suka fi kowa shari wajen iya sihiri saboda kaga ba su da alaka to a ina ya samu gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi wannan irin aika aika to shine sai malai yake cewa kila an ce innahu hasala alaiha ya samu wannan gashin ne min jariyatin sagiratin ta hanyar wata yarinya karama ka annaha tazhabu ila buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar wato kanat kai kanat tazhabu fi ila buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam tana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqada alaiha sihiran to akan wannan gashin ya kulla wannan sihirin lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a sihir sihira kuma ya je ya sa wannan sihirin fi bi'ir zirwan a wannan rijiyar da ake kiranta bi'ir zirwan shi sa ko yanzu ma za ga wanda za a yi wa sihiri a ce a nemo hularsa ko a nemo a yanko sai ga wani lokaci mutum abun mamaki sai ga ko wajen wanki mutum ya kai in an san kayansa ne sai a ce sai mutum ya ga an dan yanki rigarsa ta kasa ko an dan je nan wani guri an dan yanki abin nan to kaga wani lokaci har guraren da kake kai ko wanki ko kaza ko kaza ko kaza duk ire-iren wannan za a iya samun asar naka ana san abin da yawanci suna yin sihirin da abin da yake taba jikin mutum ko kuma in yayi zufa zufan yana taba abin shi yasa in mutum bai samu mace mai tsoron Allah ba to dama nan kaga hanyoyin da za a dinga samu ita za ta dinga kaiwa mu a ce sai kin kawo gashin sa to dama matarsa ce sabon gashin sa yana zaune ma za ta ce tsaya kawai kamar tana wasa ta tsinka ko ko kuma kum ɗinsa gashi nan dai ba ajiye kum ɗin yake ba in ya ajiye kum ɗin kawai ta ɗiba abin da take so in aka ce soyayya sai ake ake so wanda take taba jikinsa kawai illa iyaka in yana da su da yawa ba zai gane soyayya ɗaya ta bata ba in kuma ba su da yawa sai dai na rasa ina ya jefa soyayya ɗaya ta ce bata ganta ba kuma ta kai wa boka kaga abin da bahaushe yake cewa da ɗan gari akan ci gari yanzu kaga ita wannan an yi amfani da ita tana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko a aike ta ko wani abu haka to sai aka zo aka tsara ta samo kuma ta samo kuma da wannan labid bin al-asam ya hada yayi bokancin Allah ya ƙara tsare mu wa zahiru min jam'i duqil hadith abinda ya bayyana in ka tattara hanyoyin wannan hadithin anna hadha sihira wannan sihirin kana min nau'i aqadir rajul an zawjatihi ɗaya ne daga cikin nau'o'in sihiri duk da cewa ba shi aka nufi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma Allah sai ya takaita masa iya shi irin sihirin da aka yi rabdu ne in kun fahimci irin sihirin za ga rabdu ne shine ma'ana sihirin nau'i ne na aqadir rajul inda za a kulle namiji an zawjatihi ya kasa kusantar matarsa fakanan nabi sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukhayyalu ilaihi annahu yastati'u an yujami'a ihda zawjati sai ya dinga ji a ransa sai a riya masa kamar duk da sihirin yana jikinsa amma sai a dinga riya masa kamar zai iya zuwa ya kula ko ya kusanci wata daga cikin matansa fa idza qataraba minha kuma in yaje kusa da ita din lam yastati zalika sai ya kasa kaji ina iya inda sihirin ya tsaya sai ya himmantu ya jinga jin cewa kamar yanzu zai iya zuwa ya kusanci wata cikin matansa da ya je sai ya kasa kamar yadda a cikin mukaddima muka yi bayanin irin wannan nau'in sihirin yadda za a ga in aka yi wa mutum sihiri shikenan ko dai yawanci in mutum yana da mace sama da ɗaya in yana ɗakin ɗaya lafiya lau in yana ɗaya ɗakin kuma ba shi da lafiya duk yadda zai sai ya kasa biyan bukatarsa a ɗaya ɗakin ko kuma in ma mata guda ɗaya ce ya kila wani ya kasa shi kuma ya kasa hakuri ya je ya masa sihiri duk za ga ana samun haka to kaga shi sihirin da ake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabdu ne walam yamassa hadha sihiru aqalahu amma wannan sihirin bai taba hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai shafi kwakwalwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala sulukiyatihi haka annabi bai shafi ibadin annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa suluk din sa bai shafa ba wala tasarrufatihi haka tasarrufin annabi sallallahu alaihi wasallam hulɗoɗinsa na yau da kullum duk sihirin bai taba ba bai shafi wannan ba wa inna ma kana maqasuran ala ma zukira kawai sihirin ya takaitu iya abin da ka ji an ambata iya nan ne kawai a gida kawai iya abin nan yake faruwa su matan suna jin ga wata matsala shi ma yana jin ga wata matsala amma abin Allah ya kare kwakwalwar annabi sallallahu alaihi wasallam bai sihirin bai taba ta ba Allah ya kare ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya sallasa kalau yayi kaza kalau yayi komai lafiya lau haka tasarrufinsa da sahabbansa normal harkokinsa na yau da kullum yana yi harkokin da'awa duk suna gudana kawai inda aka takaita sihirin aka hana shi tasiri sai aka takaita shi iya mu'amalarsa da iyalinsa na fata an gane to sai mu tashi sabanin da aka yi shin wannan sihirin yayi kwana nawa kafin Allah ta'ala ya lalata shi ya yi wa annabi kwana nawa a jikinsa a ƙarƙashin nan za a gane don an ce an yi wa mutum sihiri baya nuna cewa a yanzu yanzu nan in an je an yi rukuya ko an bi hanyoyi sai ya kari sai ran da Allah ya ga dama kamar yadda sihirin bai kama wanda ya kama ba sai da izinin Allah to haka ko an bi hanyoyin waraka sai ran da Allah ya ga dama wani sai ya dinga ganin ai ya je an yi an yi amma har yanzu abin shiru annabi ayyub an ce sai da shekara goma sha takwas yana ta addu'a anni masaniyar shaitanu binusbin wa azab har sai da lokacin da sihirin ya zo karewa Allah ta'ala ce urkudu bi rijlik hadha mughtasalun baridun wa sharab saboda haka dole abin yana buƙatar haƙuri kuma mutum aka jarabce shi da irin wannan ibada to ita kuma sai ba za a fasa ba a yi ta ƙoƙari yadda za a lalata abin kuma sai an ɗau sai an yi haƙuri babu magana gaggawa sai ran da Allah ta'ala ya ga damar abin ya karye sai ya karye abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta